نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ma Allah godiya da ya sake haɗa mu a karatunmu na mako-mako na littafin babban malami muhammad nasiruddin al'albani littafin mai suna sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam من التكبير إلى التسليم كأنك تراه للدائم مغنى كان سبا سلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم تندق كبر حرما حزوى سلم كمر أنا لأغوانك عند أساتي دي غباتا مكي كراتو أكر ركنية قراءة الفاتحة kasancewar suratul fatiha rukuni ce a cikin rukunan sallah rashin karanta fatiha yana iya sanya sallan ma take amsuwa duka inda muka yi bayani mai dogon bayani akan haka yau malam zai mana bayani akan naskhul qira'a wara al-imam fil jahariyya babi wanda zai magana a kan goge karatu ko sabke ma mamu karatu waɗanda suke bayan liman a lokacin da ake yin karatu a bayyane sabke ma mamu yin karatu a lokacin da liman yake karatu a bayyane da bambanci idan karatu a asirce ki idan karatu a bayyane ki to wannan babi zai yi magana akan sauke musu karanta wannan karatu da ake a sallah a karatu da ya gabata mun karanta hadisi da yake magana yake cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta suratul fatiha to shi wannan karatu na suratul fatiha mamuma ne sun karanta a lokacin da liman yake karantawa a bayyane ko kuma ba sun karanta ba an ce babu mai sallah dukkan wanda ya sallah bai karanta fatiha babu sallah to yaya wanda yake bin liman yana karatu a bayyane shi ya zai mun sani idan karatu a asirce ke dole kowa karanta fatiha to maganin inda aka tattauna inda aka kai ruwa rana a kai inda ake zuwa a zu ita ce magana ta idan liman yana karatu a bayyane su mamu ya zasu wannan babban magana ce wadda malamai sun tattauna sosai a kanta to malam sai yi ƙoƙarin ya zaƙulo mana hadisai da suka magana ta haka daga ƙarshe kuma a bawon mahuta guda wadda akan ta zamu da insha Allah ta'ala malike cewa waqad ajaza lil muqtamin an yaqra'u biha wara al-imam fi salati al-jahriyya ya kasance ja'izi ga mamu su karanta karatunsu bayan liman a lokacin da yake yi bayyane kenan a baya hakan an ba su dama kenan wannan ana magana ne a lokacin manzala sallallahu alaihi wasallam da farko kowa karantawa yake yanda limin yake karanta kowa karantawa yake kenan ya kasance masallacin wannan yana karatu wannan karatu wannan yana karatu wannan yana karatu yace haifu kana fi salatil fajr fa qara'a fa thaqulat alayhi al-qira'a har sai bai kasance wata rana a sallah ta asuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatu kara sallah asuba duka karatu ta a biyu ce kowace a bayyana ake yana karatu ya kasance a baya shi ma wani yana yi shi wani sai yake yi a bayyana ana shi duba da ba a hana ba sai kasance sahabai ba wanda yi magana ba wanda zai ce nuna shi kenan falamma faraga a lokacin da a ƙare sallah ƙala sai mazara sallallahu sallam ya juyo yake musu magana yake ce musu la'allakum taqra'una khalfa imamakum manzara sallallahu yake cewa kamar kuna karatu a bayan limamanku qulna na'am sai muka ce kware kwa haddan ya rasulallah muna yi ne da gaugawa domin mu yi tare kasance dai mun yi ta ba tare da mun huce ka ba ko na makaranta haka muna yin ta yadda dai zai kasance ba tare da mun mun shiga gaban ka ba dan dai mu mu kare kayan a cikin ma ka kare shikenan sai mu sai ce kala sai ke cewa la tafa'alu sai ce kada ku ringa yin haka kada ku ringa yin karatu a lokacin da liman in ku yi karatu illa an ya tsara a hadukun bi fatihatil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra biha sai dai idan fatihatil kitab ne ɗayan ku ya karanta wannan babu da amma idan ana karatu na wata sura bayan an karanta fatiha lokacin da liman zai karanta misali zai karanta kulhu wallahu ahad sai kasance a cikin mamu suna bin shi kulhu wallahu ahad Allahu samad masallaci ya kwashi karatu to wannan shi ne zai sarar ne ce karku sai dai fatiha a harkar al'amari haka ne kenan fatiha babu laifi sai a karanta shi ne ma da ya ce da farko an ba da damar yin haka sun ma na hahun anil kira a tikulla hafin jihari bayan an yi haka sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya hana su ma yin karatun kwata-kwata a lokacin da liman yake karatu a bayyana wadalika hinama in sarrafa min salati jihar fiha bil kira'a فقال رواية أنها صلاة الصبح shi kuma wannan ya faru a lokacin da ya waiwayo ya ƙare sallah wadda ya bayyana karatu a cikinta sallah asuba ce sai mazala sallallahu alaihi wasallam a wata ruwa yake nan suka ce sallah asuba ce sai mazala sallallahu alaihi wasallam ce musu halqara a ma'i minkum ahadun anifan shin dayan ku ya yi karatu tare da ni yanzu halƙara'a ma'i minkum ahadun anifar ɗayanku ya yi karatu tare da ni yanzu lokacin da nake karantawa faƙalar rajin sai wani yake cewa na'am ana ya rasu da ba sai yake ta'e ƙwarefa ya ma'aikin allah ni ne karanta faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni aqulu yake ce musu ba yau ba ina gaya ba mali unaza'u bai dace ba ni a ringa jayayya da ni ta karatu bai kamata ba a ce ina waɗi wani yana waɗi idan ya kasance ina waɗi saurara ba idan ya kasance ina waɗi shuru ake yi wannan kuma ba a sallah ba ko a rayuwar sahabbai haka da suke yi tare da manzo sallallahu alaihi wasallam rayuwarsu da suka yi fiye da gobe dukkan ladabban da ya kamata su ringa yi a wajen mazala sallallahu alaihi wasallam ɗaya bayan ɗaya da akwai musu kaga da farko aka ce musu la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulihi kada ku rinka shigan shiga gaba shiga gaban Allah da manzon shi ke kasance ku rinka rigaye rigaye yin abin da kayan Allah da manzon shi su gaya masu ko kuma kayan ai abu ku rigaye shi ko bayan magana ku rigaye shi magana kada ku rinka haka idan zai yi magana ku saurara sai in an ba ku dama ku magana za ku yi magana shi kenan tun daga shi idan manzala sallallahu alaihi wasallam yana magana ka anna ala ru'usihim tuyur kamar ka ce a saman kawunan waɗannan sabon tsuntsaye ne a suka zauna a samansu suna tsoron su yi motsi tsuntsayen su tashi saboda concentration da suke yi a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan aka ce musu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kada ku daga muryar sama da muryar manzo sallallahu alaihi wasallam dukkan dabba ne kamata a ce an koya ma sabai sai da aka dinga nuna musu ɗaya bayan ɗaya a wata sura kuma aka ce aka ce musu idan kun zo gidan mazo sallallahu alaihi wasallam idan kun zo gidan mazo sallallahu alaihi wasallam kun ci abinci to kawai ku tashi fa iza ta'amtum fantashiru wala musta'nisina li hadith inna dhalika yu'zi inna dhalikum kana yu'zi an-nabiy fa yastahi minkum wallahu la yastahi min al-haq da an aka zo aka ci abinci a gidan manzala sallallahu alaihi wasallam sai zama fada ta hira kawai a zamna a shiga hira a shiga zance wani lokaci manzala sallallahu yana so ya shiga gidan shi kun zo kun rike shi kun zazzam bacci an ci abinci da dare ya isa shikenan kowa ta gida to manzala sai ya hakuri saboda irin kyawun halin shi na zamantakewa sai ya hakuri kawai ya kyale duk da cewa abin baya so amma ya ki nuna musu ba sani ba kawai da aka sauko fa yastahi minkum shi ya ƙi gaya muku ne don yana jin kunya to wallahu la ya sahayi min alhaq Allah bai ya jin kunya akan waɗanda gaskiya mu zau sallallahu alaihi wasallam ba a mai rigaye rigaye wajen magana qala abu huraira sai abu huraira yace fantaha an-nasu an al-qira'ati ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi haka da manzo Allah ya ce mali unasa ni ba a jayayya ne ba a ja'inja ba a waɗi ina waɗi to tun daga shi fattahan nasu anil qira'ati ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai mutane suka hannu game da yin karatu tare da manzo sallallahu alaihi wasallam fi ma jahara fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil qira'a a dukkan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana karatu a cikin sallah kenan sallah asuba sallah ta magaruba raka'a sallar isha'i raka'a wannan salloli ne wanda limami yake bayyana karatu kenan a lokacin nan kai ma baka ce bari ka dinga yin karatu kana yi sai a rasa ma nawa za a saurara wannan kuma zai biyo bayan aiki da aya take cewa fa iza quri alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan ana karatun alqur'ani to ayi shiru a saurara wannan shirin da za ku saurara ta kan yi allah ya muku jin kai dalilin wannan shiru da ku saurara kenan idan za a yi karatu idan ana so a fa'idanta a tasiranta da wannan karatu da ake yi dole a saurara a yi shiru a saurari menene allah ke cewa domin wannan ya ringa tasiri ka ringa hararo ka ringa tsinkayo ka ringa ji a ranka cewa gashi nan wannan abu da ake zance a cikin alkur'anin kamar gashi nan a gabanka kamar gashi nan aya tana nema ta faru a kanka in ta abin al'ajabi ne ka ringa jin girman allah a ranka in ta abin tsoro ne tsoratarwa ne na wuta ka ringa jin tsoron azaba allah a ranka in na abin abin abin abin jin daɗi ne na rahamar ubangiji ka ringa kamnar kai ma a ce kana cikin wani zai samu wani ramar shi ne ake ce ma a tadabbur afala ya tadabbaruna alquran am ala qulubin atfaluha shin ba za su ringa tadabburi da alqurani ba shin ba za su ringa tunani akan alqurani ba shine tadabburin da alqurani shine ka ringa kokarin hararo ma'anar shi ka ringa ji kana fahimtar me ake faɗi wannan shine karanta alkur'ani ya ma tasiri shine kuma sauran alkur'ani ya ma tasiri shi yasa eh musulunci yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa talabul ilm farida faridat ala kulli muslimin muslima neman ilimi wajibi ne farilla ne akan dukkanin musulmi da kuma musulma me yasa zaka nemi ilimi dan ka san Allah ya zaka san Allah idan ba karanta alqur'ani ba kenan sai a yi ƙoƙari idan ana karatun alƙur'ani mai girma kuma a ringa ƙoƙarin sanin mai alƙur'anin ya faɗa wannan shi zai baka dama ka san menene alƙur'ani kuma ka san me Allah ke wani a cikin alƙur'ani wurare da dama wuri daban-daban Allah zaka ji ya ce inna fi dalika la ibratun li ulil absar inna fi dalika la ayatin li ulil albab inna fi dalika la ayatin li qaumin ya'qilun إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون إن في ذلك لآية للعالمين إن في ذلك هكذا كرنجا جيدا بندبا أنا تبقى هكذا أنا تشيما إن في ذلك لآية تجم ونن أبن دا أكي بياني أكي آية كيدا كوي دزوا جما سهنكني آية كيدا كوي دزوا جما ستناني آية دا كوي دزوا جما سدوبا masu dubawa tsinkaye kenan da ido idan misali mutum ya ce ma duba ka gani kaza kaza kaza ba na nihin ka duba ka kalla da idan ka ba a ka duba ka yi nazari juha wai kana ji kaza kaza kaza ana so ka ji ka yi tunani ka san mi abin wannan yake ni mi ya amfani to wannan shine kiran da alkur'ani yake yi kuma shine amfanuwa da karatun alkur'ani kuma shine zai zai ma tasiri shine zai ma tasiri wani lokaci zaka gani mutum yana karatun alkur'ani saboda gaugawa shi da kashi bai san ba mai yake faɗi kaga wannan bai tasirantu da abin da ya karanta na alkur'ani ba bai ji komai ba a kan alkur'ani kaga mafi yawan mu idan ka duba in dai mutum ba wa'azi ba zai in dai ba kaza ba zai bai ma nema ya san me ma'anar alkur'ani take ne to abin da yasa ka gani a yanzu ana kokarin a tarjama alkur'ani da hausa a fasara alkur'ani da turanci a fasara alkur'ani da harshe kaza ba don wani abu ba saboda objective in nashi hadafin nashi al'asasi wanda ya sa ake so mu ringa yin karatun alkur'ani shine mu karanta musamman aka wuce don mu kokari mu je mu bude mu karanta sai mu nemi fasara sai mu karanta inda hausa ne gata na an fasara inda turanci ne an fasara shi ke yanzu da ka karanta wurin kasan wannan wurin me ke ne to wannan ke na alkur'ani ya ma abin da ke yana da kyau ko da a ce ba mu hara ba mu yi kokari duk inda za mu yi karatun alkur'ani mai girma mu ringa kokari mu ringa sanin ma'anar shi wanda shi ne zai ba mu dama mu san menene alkur'anin mu san menene da ake nan cewa alkur'ani ga garba dauni menene ake ne da alkur'ani ya gama komi shakun dubbi ko da ilimi akwai a ciki babu tun za a yi musan haka idan ba musan ma'anar shi ba idan ba mu kokari mu karance shi wata kenan wannan ya zama wajibi akan mu nemi haka kaga anan ga abu hurera sai kare magana sai ji tun da aka yi wannan mas'ala tun da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne yake mun jayayya a wajen karatu tun da aka yi wannan sai sahabbai suka ce to daga yau bin ma ƙara karatu a lokacin da mazu sallallahu alaihi wasallam yake karantawa hina sami'u dhalika min rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'u fi anfusihim sirran fi ma la yajharu fihi al-imam a lokacin da hakan ta tabbata sai kasance a lokacin da liman bai karatu sai suke karatun sa asirci a lokacin da karatu liman bai bayyanawa nake so in ce a lokacin da liman bai bayyana karatu su ne suke yi a asirce kamar misali yadda muke yi a sallar azhar kaga kowa karatun shi ke kowa ya fatiha shi kowa ya karanta surar da yake so saboda ni a lokacin nan asirrance ake yi babu wani wanda zai yi firtirban wani babu wani wanda karatun wani zai hana wani wani ya karatun shi kowa nashi asirce ke a zuciyar shi tsakanin shi da Allah ne duma'aninar shi nutsuwar shi ita ce take zata taimaka mai wajen ya ringa jin tasirin abin da yake karantawa ya kasance sallar shi ta tafi yadda ake so karatun shi kuma bai da matsalar ku sai ke cewa wa ja'alal insat li qira'atil imam min tamamil ihtimam bihi sai aka sanya yin shiru a lokacin da liman yake karatu min tamamil ihtimam bihi shi mai cikon bil liman hadisi ke cewa innama ju'ilal imamu li yutamma bihi an sanya muku liman ne domin ayi koyi da shi fa iza kabbara fa kabbiru a lokacin da liman yi kabbara to a lokacin nan kuma za ku yi kabbara kenan za ka yi kabbara ne bayan liman ya yi kabbara ba a rigayar liman ba a zama abokin liman sai dai a zama na bayan liman ba a kasancewa a gaban liman ake a'a ba a kasancewa tare da liman ake a'a sai zai kasance ana bayan liman kenan kada ka rigaye shi kada ku yi tare ka kasance kullum a bayan shi haka ka'idar take kenan inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru a lokacin da ya kabbara za ka yi kabbara wa idza qara'a fa ansitu to a lokacin kuma da ya kabbara da ya karatu fa idza qara'a a lokacin da yake karatu fa ansitu he kai saurare sai ka saurara sai kai shiru ka saurara abin da shi liman yake faɗa yake cewa kuma كما جعل الاستماع كما جعل الاستماع له yake cewa mugniyan na anil qira'ati wara'ahu kamar yanda aka sanya sauraron liman ya wadatar akan karatun da zaka yi bayan shi a lokacin da liman yake karatu a bayyane yin shirinka da zaka yi ka saurare shi wannan kunnen ka sauraron da zai yi ya wadace ka akan ka karanta a lokacin da yake karatu a asirce to babu babu abin da kake yi kai ma to a lokacin nan sai ka karanta a ranka kai ma karatun kuma da za ka yi za mu zo kai ba karatu wani za ka yi ka rihe bakinka bakka motsa harshenka ka ce kawai kana yi a wannan ba karatu ba kai tunani kai shi karatu sai an daga baki kuma amma sauti baya fada za mu zo kan wannan insha Allah ta'ala yake cewa faqala yake cewa kana lahu imamun fa qira'atu al-imam lahu qira'a na yake cewa duk lokacin da kake bin duk lokacin da limai yake karatu fa qira'atu al-imam lahu qira'a to shi limamu wannan karatun na liman ya kasance mai karatu a gare shi haza fil jahariya wannan ana magana ne a lokacin da ake yin karatu a bayyane malake cewa kenan malamin dai sharhin wannan magana daga yake to a nan an samu tattaunawa tsakanin malamai an sanya liman domin ame domin ya kasance shi ne abin koyi ƙalƙashin man kana lahu imam fakira'atuhu lahu kira'a hadis na makaranta wanda yake da liman to karatun liman shi ne karatun shi allah marubukin sarki yana cewa wa idha quri al-qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan ana karatun alqur'ani ayi shiru a saurara wa yaqulu sallallahu alaihi wa sallam la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta ba fatihatul kitab to kaga wannan hadisin da kuma wannan ayoyi na baya sai kasance nan an hana kuma nan an ce sai an yi hadisai biyu kenan sun zo nan an ce babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba can kuma an ce babu laifi idan liman yana karatu kowa shiru zai saurara karatun liman ya wadatas ga kowa to anan shine ake tattaunawa to wannan aya sai ta kasance ita ce mushamila ita ce amma ita ce ta gama komi wa idza quri alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan liman idan ana karatun alkur'ani afwan idan ana karatun alkur'ani mai girma a saurara ba tare da an yi abin nan ba ko an yi tare ko ko an ringa bibiya to ai shiru a saurara saboda wannan saurare yana iya jawo mana rahama ta ubangiji to anan malamai suka tattauna wasu ce to duba da wannan hadisi zai ce babu sallah da wanda bai karanta fatiha kitab ba suka ce kawai dole kowa ya karanta fatiha a sallar shi su kuma mafi yawa jamhur ya zai ganin cewa ba sai an karanta ba ba sai an karanta fatiha ba inda liman yana yana yi a bayyane to su wani ba sun karanta ba kenan suka yi shiru karatun liman kamar da tabbata a hadisi karatun liman ya wadace su yau suke cewa karatun da ake bayani a nan ai ba karatu bane na fatiha ana nihin ba a ware fatiha ba ana nin karatu da ake yi bayan fatiha amma kuma hadisi wancan da ya magana fatiha shi kama sunan fatiha ya ce babu ma sallar kwata-kwata an karanta fatiha tunan ne suka yi ta tattaunawa da ƙarshe dai malamai irin su shi shekul islam ibn taimiyya irin su kuma shi ma albani sun yi magana a kan cewa karatu na liman ya wadatas ba sai an abin na bake nan a kan ka'ayar da aka sani duk da cewa idan ka ji wata rana ko wani ya yi wannan magana san da cewa magana ce wadda akwai ta ko magana ce wadda an tattauna tsakanin malamai sosai a kanta wanda har yau akwai manya-manyan malamai wanda suke ganin cewa kawai kowa ya karanta ya karanta fatiha ko da liman yana yi a bayyane to kai ma kai kokari kai daga kowa a sarce ko a lokacin da liman ya shiru idan zai dauke wata sura ta gaba ko na makamancin haka akwai wanda suke ganin haka nan sai dai malamai sun rinjaye su kuma da dalilai masu ƙarfi akan cewa kawai karatun liman ya wadatar akan karatu da mamuzar sai babi na gaba malake cewa wujubul kira'a fisirriya wajibcin yin karatu a asirce faƙad aƙarrahun alal kira'ati wa amma fisirriya faƙad aƙarrahun alal kira'ati fiya kenan idan lokacin da ake karatu liman baya bayyanawa yana yin karatu ne a asirce to a wannan hali wajibi ne kowa ya karatun shi a asirce shi ne ma nake cewa wa amma fi sirriya a lokacin da ake yin karatu a asirce faqad aqarrahum ala alqira'ati fiha manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da sahabbai akan su rinka yin karatu a asirce fa qala jabir jabir yake cewa radiyallahu anhu نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام كالركعتين الأوليين فاتحة الكتاب وسورة yake cewa kunna na ƙarfi mun kasance muna karantawa fi zuhuri wal asri a sallata azzawar da sallata al'asar khalfal imani bayan liman fi raka'atayn al-ulayayn bi fatihati al-kitabi wa sura a raka'a guda biyu na farko muna karanta fatihati al-kitab suratul fatiha da kuma sura wa fil ukhrayaini bi fatihatil kitabi faqat bi fatihatil kitabi kuma raka'a biyu na ƙarshe sallar azhar da sallar la'asar kenan sai mu karanta fatiha kai kenan yana bayanin yadda suke yi a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallar azhar da sallar la'asar raka'o'i biyu na haru hari za su ringa za su karanta fatiha ne da sura raka'a biyu na ƙarshe su wannan fatiha kada ake karanta yake cewa wa inna ma an karanta tashwisha alaihi biha wa dhalika hina salla az-zuhr bi ashabihi fa qala ayyukum qara'a sabbih isma rabbikal a'la fa qala rajulun ana wa lam urid biha illa khair fa qala qad araftu anna rajulan khalaj ay khalaja niha wa fi hadithin akhar yake cewa kanu yaqra'una khalfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fayajharuna bihi فقال خلط خلطتم علي القرآن وقال إن المسلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن وكان يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ما لك تشوى ya kama na hadisi na jabir jabir ke cewa ga yadda muke yi lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam a asirce sai dai mazala sallallahu alaihi wasallam ya hana tashwishi me tashwishi yin karatu bayan yana yi ya kasance kana karatu wani ringan dimi ana ce mai tashwishi ya kasance wuri an nema a yi shiru sai a samu wasu na hira wani ana ce mai tashwishi yana karatu wani yana yi wancan yana yi wancan yana ya zama tashwishi ya zama akwai ya ba sau ake ce mi da hausa ya zama dai kawai akwai cakule na zanne magana eh wannan yanayi wannan yanayi jirin karatu na haka na makaranta ko na kowa ya nashi abin da shi wani shi wannan ai wajen karatu ne wajen neman ilimi ne shi wannan babu babu da ya kan shi misali ko a masallaci ko juma'a ko ku kawai a shigo ko a azumi da ake zauwa a shiga masallaci wancan lokacin yana karatu wancan lokacin yana karatu kowa ya concentrate yake a saman karatun shi da yake yi kenan anan kowa ya himmanta da abin da yake nan wani wuri ne wanda kamar matsayin wuri ne na karatu wuri na ibada ko na makamanta haka wannan shi bai ciki wannan bai ciki na wa inna ma an karanta tashwisha alaihi biha manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana yin tashwishi kamar ya kasance yana karatu sai wani ya ringa yi misali ana karatu a asirce sai wani yanzu ke yi a bayyane kaga yanzu wani yana iya sawa ka kace kai da bai yi a asircen kina sallar zuhur bi ashabihi lokacin ta rana ya salla a zuhur ne da sahabban shi iya karatu sai wani yake yi sai shawwashe shi sai yake ce ayyukum qara asabbih isma rabbikal a'la wani ne a cikin ku karanta suratul a'la fa qala rajul ana sai wani yake cewa ni ne ya rasulullah walam urid biha illa alkhair ba don wani abu na karanta ba sai dan alkhair ba na buƙatar ba da ba ina yi bane dan wani abu sai dan alkhair fa qala qad araftu anna rajulan khalaji khala khalaja ni sai mu sallallahu alaihi wasallam yake cewa yawa ni na san cewa akwai wani wanda ya ringa jayayya ta a kanta me yake da jayayya ta yadda ina faɗi yana faɗi ko kuma ina faɗi shi ma yana bibiya ta cikin karatun ya kasance karatun kamar ya abin da shi kenan ya kasance in kana karatu wani yana yi misali a lokacin da ya kasance a asirce ne wani lokaci in kana karatu wani ya dogo kabbara ma yana iya rikita ma karatun tabbas yanzu in kana limanci lokacin da kana tsakar karatu ka kamo haka kana tahiya kana tahiya sai wani ya zo ya dogo kabbara kuma a hili kuma da gari yana iya dan cakula ma karatun bari a ce wani karatu na qur'ani daban wani zai rinda yake zaka ji sosai abin yana neman shige ma shuka gaskiya wajen karatu kwarai yana da ana ana samun irin wannan saurin lokaci karatu abin zare ke zama kamar zare kamar ka kama ne wani zare kana tafiya tiryan tiryan tiryan to lokacin da aka katse ka da wani abu kana iya cakule shi daga sai cakule ga baki iya rikice ma ka rasa ma makama yana iya zama haka ke sa lokaci zan gani mutum yana karatu idan ya ji wuri ya ɗanyi tauri zai koma baya tukwana sake ɗaukowa ya zo in ya tauri ya sake komawa ya zo to a lokacin na in mai tunawa ya iya dabara sai ɗan tuna mai da kalma ta gaba ta ishe shi tashi ya huce gaba amma in yi kasance wajen tuna wancan ya ce kaza wancan ya ce kaza wancan ya ce kaza da gani abin ya abarna to a lokacin na masu da salamu ke cewa saboda ina yin karatu na ji wani yanayi sai kasance abin yana nema a ranga jayayya da shi a kai wafi hadisin agar wani hadisi ke cewa kanu ya ƙara'una kalfan nabi sallallahu alaihi wasallam fa yajharuna bihi wani lokaci manzo sallallahu alaihi wasallam yana karatu sai suke bayyanawa su ma suke karata sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce musu khalattum alayya alquran kun takula mana alqurani kamar wannan yayi wannan ci wancan yayi to ni liman idan nazo karantawa sai kasance wani ya ja ni ma cikin karatun na bi nashi wani nayi irin nashi wani nayi kaza sai kasance karatun ya takule wa qala innal musalli yunaji rabbahu shi mai yin sallah yana munajati ne ga ubangijin shi yana gaban ubangijin shi falyanzur bima yunajihi bihi wala yajharu ba'dukum ala ba'din bil qur'an kenan kowa ya himmantu kowa ya duba abin da yake munajati da shi kowa ya himmantu da abin da yake munajati da shi da ubangijin shi wala yajharu ba'dukum ala ba'din bil qur'an kada ɗayan ku ya rinka bayyana ma ɗaya ɗayan ku alqur'ani yanzu misali idan aka ce yin karatu kowa yayi karatun shi a bayyane ya za a yi karatu a masallacin gaskiya rudani za yanzu misali guda wata rana ka ga ka iske gardami da suke karatu a can a rabo nan in ka iske an taru tsakakwaltan nan wannan yanayi wannan yanayi kan in ka zo ka tsaya daga nesa wani karatu za ka shi kawai karatu za ka shi dai amma ka san ba ma ya ne waye ke kaza waye ke kaza kowa to haka shi sa aka sa abin tsari ya kasance idan kasance a asirce ne kowa a asirce zai kare shi idan kuma a bayyana ne na liman kaɗai za a saurara shi ke ƙalƙashin ƙa'ida take cewa wa idan kuri alƙur'anu fastami ulahu wa an situ la'allakum turhamun kuma ƙalƙashin ƙa'ida manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa innama ju'ila al-imam li yutamma bihi fa iza kabbara fa kabbiru wa iza qara'a fa ansitu lokacin da yake karatun kurshi kenan shi kenan kaga abin ya da tsari ba tare da an samu ba tashwishi tsakani yace wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil qur'an kada ɗayan ku ringa bayyana ma ɗayan ku alqur'ani kenan ya kasance kowa ya kanshi asirce a sallah ta asirce kowa ya kanshi a rashi yaushe an zo ana sallah azhar kai kawai ka ce kai karatun ka bai na za ka yi shi kai ka kwasa ka yi kanin da karatu kaga yanzu wannan zaka bada dan kwan dan kwan ka yake kusa shi yasa ma malamai na fikin suka ce duk wanda wajen bayyanawa ya asirce zai yi sujada duk wanda wajen asircewa ya bayyana zai yi sujada don saboda wannan tsarin ya kasance an zamna a saman shi duk da cewa an samu wani lokaci mazu salari salam iya ta karatu na asirce sai a ji ya ɗan bayyana aya ɗaya haka aya biyu kuma ya ci gaba wannan mine ne wannan ya ba su habai dama su san mi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke karanta ba sai suka rawaito mana yanzu inda a ce a asircan aka zamna tun warko kawai sallar asirta ake yi bayan a zo ba a ranka addu'a ko kuma a yi shuru gungu a gyari kaga ba a sama mai aka amma mazala sallallahu alaihi wasallam sai dan jiho musu aya daya aya biyu dan su san cewa Qur'ani ne ake karantawa in fatiha ce za a karanta su san cewa fatiha aka karanta in kuma wata sura aka karanta ba su san me aka karanta ba wannan zai ba su dama kenan su suka san cewa a sallah ta asirce qur'ani ke karanta ba wani abu ake yi ba sai suka rawaito mana suka ce to ga abin da ake yi a sallah shi yasa sahabbai har duniya ta tashi zakarin gaji ana radiyallahu anhu radiyallahu anhu wannan bayan Allah addinin nan sun kawo mana shi bakin balbadan iyawar shi yadda sau koyi shi daga wajen maza'ala sallallahu wasallam a matsayinsu na almajirai na harko a musulunci sun cika abinda aka ba su su dukkan wata ibada ta maza'ala sallallahu wasallam sun yi kokarin isar da kaga su suka kawo mana in ka ce yau ba ruwanka da sahabbai sallah ba za za ka ba inda za a yi kai sallah kaga yanzu su suka kawo mana yanda abin yake mataki mataki yake cewa wa kana yaqul manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qara harfan min kitabillahi dun duk wanda ya karanta harfi guda daga cikin littafin Allah falahu bihi hasan to yana da lada dalilin wannan karatu ne yana da lada kenan da harafi guda kana da lada wal hasana bi ashari amsalha idan aka ce ma kana da lada to wannan ladan kuma za a lumka ma shi za a rubin yama shi har zuwa goma la aqul manzo sallallahu alaihi wasallam cewa bana ce ba alif lam mim harf kago na aya ce ko alif lam mim zalikal kitab to ba a ce ba alif lam mim shine harfin a idan kana karatu kace alif lam mim kana da lada talatin yanzu haka ni ina da lada talatin alifun annabi ya waɗi ba eman ya ce lakin alifun harfun ya ce alif harfi ne lamun harfun lamun ma harfi ne mimun harfun ya ce ko mimun ma harfi ne kenan kowane harfi daga cikinsu za a baka lada kuma wannan ladan gudan aka baka bi ashari amsaliha za a lumka ma shi gida goma yace to alifun harfun lamun harfun mimun harfun kaga wannan iya daga cikin abinda zai ba mu dama mu san irin falala da ke da kwai ta alkur'ani mai girma irin lana da ke da kwai a wajen karanta alkur'ani mai girma harafi guda da karanta kana da lada goma babu wani abu da za a karanta addini yanzu ka sami irin wannan yanzu kaga alkur'ani shi kadai aka ba wannan dama ko hadisul qudsi akwai hadisi da aka ce ma hadithul qudsi hadisi ne daga manzala sallallahu alaihi wasallam amma manzala sallallahu alaihi wasallam zai ce kuma qala Allah ta'ala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki ya ce ba aya bace ba hadisi hadisi ne Allah ne sanar da shi kai tsaye Allah ne ce mai kai tsaye ce mai kaza amma shi wannan kuma kaga bayya cikin alkur'ani kamar ba a cikin ayoyi bane da alkur'ani yake amma magana ce ta Allah kaga wannan bai da wannan abin da ake samu da lada idan an karanta alkur'ani mai girma karanta alkur'ani mai girma iya da abubuwa yawa na fadala daga ciki iya sa mutum ya samu nutsuwa a zuciyar shi da abubuwa suka ma kaza suka ma kaza ka rayuwar duka inda ka zo kana karantawa kai kokari ka san kake karantawa to insha Allah za ka rinka samun nutsuwa a zuciyarka hankalinka zai rinka kwanci rayuwarka za ta samu tsari za ka san cewa komi na Allah ne za ka bukata da hankalinka ba komi Allah yake badawa komi idan baka samu ba Allah yake hanawa komi na Allah ne shi kenan hankalinka ya kwanta ka samu nutsuwa kuma an baka musallai da dama a wuri daban-daban Allah ya ga dama ya ba wasu mulki Allah ya ga dama ya ba wasu dukiya Allah ya ga dama ya ba wasu kaza duka wannan Allah ne ba su kuma lokaci ya amshi kenan qur'ani shine zai koya ma irin wannan tarbiyya sai ka samu nutsuwa kana karantawa kuma kana samun lada kuma kana ƙara samun nutsuwa a ranka shi yasa aka ce fihi shifa'ul linnas akwai waraka ga mutane a karatun alqur'ani akwai waraka idan kana karatun alqur'ani zaka rinka samun waraka daga abubuwa da yawa wanda baka ma sani wasu kuma su tunkare ka ne wannan karatun naka alamkin sarki sai kare ma wannan abubuwa sanadiyar abin da karanta wani lokaci kuma zaka samu daga cikin ayoyin alkur'ani akwai ayoyin da idan ka karanta dukkan wani abu na cutarwa ko na aljani ko na mutum ba zai same ka ba wani sallallahu salam ya ba mu wannan ayoyi kuma suna nan a cikin alkur'ani da abubuwa daban-daban da malamai suka gano cewa wannan abubuwa sun tabbata mazu sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara akan cewa za su taimaka ma mutum idan yana mai karatun alkur'ani mai girma a ranar kiyama idan aka zo wannan karatun da yake yi da shi zai samu darajar shi ta shiga gidan aljanna zakka zo a ce ma karanta qur'ani kana karanta kamar kana hawan asansar kaga mu a yanzu muna da dama mu yi misali da asansar a lokacin manzara sallam kawai kawai manzara sallam ta yi za a ce ma mai karatun alkur'ani ikra a wartaɗi karanta kai sama kana karatu kana tafiya mu kuma yanzu mu ce kamar misali ka hau a sansar kawai da kadan na tafiya zai rinke to shi ma kamar haka ne kana karatun ƙur'ani kana tafiya sama iyaka karatunka iyaka etaj inda aljannaka take ita kuma etaj inda aljannaka take aljanna hawa-hawa ce tana ƙara sama tana ƙara daraja da kyau da ni'ima da sauransu ta hita na ƙasan shi wanda yake martaba ta biyu ya yi wanda yake martaba ta ɗaya wanda yake martaba ta uku ya yi wanda yake martaba ta biyu wanda yake martaba ta hudu ya yi wanda yake martaba ta uku haka nan haka nan har zuwa ƙarshe shi yasa zaka wani lokaci a wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar kiyama za ka tsinkayi wasu gidajen wasu na aljanna ta wani fiye tsinkayen tarmamu kawai za ka ga wani gida can yana haske so da gidan aljanna talakan yan aljanna ma gidan shi da diyaman aka gina shi gidan duka da diyaman aka gina shi talakan wanda shi ne karshen talaka a gidan aljanna gidan ma da diyaman aka gina kaga karshen haske to haka zaka tsinkayi gidan mutum wasu bayan Allah gidajensu a sama ba ma annaba bane da su wasu bayan Allah ne na gari Allah zai musu gidaje haka a sama to ita aljanna tana sama tana ƙara daraja ne to haka za a cewa mai karatun alkur'ani ya karanta ya sama gwalgwadon karatunka gwalgwadon gidanka na aljanna kaga karatun alkur'ani darajar da ke da kwai da lalin da ke da kwai a ciki la tu'addu wala tuhsa batta bayyana sahuwa kuma hallau ba iya kayyadewa a ce bakin ladan kaza ne abin yawa gare shi kenan insha Allah ta'ala to a wannan mas'ala kenan za mu fahimci akan wannan wannan babi guda biyu cewa ita Fatiha ko a karanta ma ita ko ka karanta ita dai sallah ta zama sallah wajibi ne sai ta a sallah da liman yake bayyanawa an ɗauke ma ba sai ka karanta ba ƙira'atul imam ƙira'atul karatun liman shi ne karatunka sai ka saurara ka ji karatun da liman yake karantawa a lokacin da ake asircewa shi ne da muka yi magana yanzu to a lokacin nan karatunka da za ka yi naka ne karatun liman shi ma nashi wajen karatu ba ka zo wajen karatu ka gumtse bakinka ka yi shuru kuma ka ce ka karatu akwai da misali na yin shuru ya karanta alhamdu a can kalkashin ranci dai na iya haka ya yi shuru ya karanta alhamdu amma a can kalkashin zuce to wannan karatun ba karatu ba ne wannan karatun bai ba dole ne ka daga halshenka ka daga leɓanka ka yi karatu wannan shi ne mai amsa suna karatu idan ka yi a ranka ba kai karatu kuma idan ka zo karantawa karatun da ake yi a asirci zan karanta shi kamar kana yin shi ne a bayyane yau idan za ka yi karatu a bayyane zaka tsaya ka yi shi a hankali da tajwidin shi da komi wani lokaci duka muna irin wannan kuskuren sai gani idan a asirce ne za mu yi karatu shafshaf an kare fatiha amma idan a bayyane za a yi ta zagganta tana da tana ɗaukar lokaci amma idan ka kamanta ta da asirce suka ganta alkaɗan to wannan ƙa'idodi na tajwidi da ke da kwai a fatiha yadda suka karanta su a bayyane wannan ƙa'idodin suna nan a lokacin zaka karanta a asirce babu abin da aka sauke maka idan ka yi kuskure a fatiha fatiha ta samu matsala a asirce dalilin rashin karanta ta daidai to kana ya bada sallar da kenan karatu zaka tsaya kai yanda zaka yi karatu a bayyane haka zaka yi karatu a asirce da tajwidin shi da madda shi da komin shi haka zaka yi shi kuma kana daga miliman kadan kadan amma kakka bari a shi shine kawai na'am na'am raka ɗaya samu biyu ya samu ɗaya taka zai rawa in ya tashi kenan ta ƙarshe zai shi ta ƙarshe ce zai a lokacin da ka isko sallah wannan sallah da ka isko ita ce ta harinka haka da take ita ce ta harinka misali ka zo ka isko sallar isha'i sai ka isko an yi raka a biyu sura raka a biyu wanda za a yi a asirce to wannan raka abin da za a asirce su ne in ka biyu na hari in ka tashi ramuwa suka ramu raka a biyu a asirce kamar su ne binka na ƙarshe a haka na ƙa'ida take ƙalƙashin hadisin da yake cewa wa ma fata kun fa'atin wanda ya huce ku ku cika ya ku cika sallar ke kenan ku cika sallar adadin raka'a ɗin haka za ku cika su haka na ƙa'ida take ta yi wannan babu laifi na shi wannan babu laifi in dai bai wuce aya biyu wannan ba matsala ba matsala in kai duka ne wannan shi ne ya kayi suje ya kayi duka amma in dai ka dan wara ne ya katina to wannan babu laifi don ka don ka eh wannan aya ɗi aya biyu babu sujada babu sujada na na yi a bayyana ake yi a asirce ake yi sai ka bayyana ko kuma a bayyana ake ka asirce kai kaɗai kake yin sallah wata sallah ce farilla ce ko nafila ce farilla ce to a yi wannan hali istilafi ke da kwai akwai masu ganin he an yi amma magana wadda ta yi kari ba sai an yi ba ba sai an yi sujada ba sai an yi sujada ba sai dai yin sujada shi ne zai nuna cewa lalle ka bambanta sai ka bambanta dole yin sujada wannan shi ne zai nuna cewa kamar lalle ka yi kuskure ko ka yi mantuwa to wannan mantuwa ce zai kama sujada amma kawai magana dai wadda take abin nan in dai asircewa in dai abin da ka bayyana bai huce wani abu ba ko kuma wanda ka asircen bai huce aya ɗaya aya biyu shi wannan babu laifi shi kwata kwata babu laifi fatiha guda yana da kyau wannan kamar ta shugaba ya bi duk da cewa akwai magana a kai insha Allah babu tambaya na
wanda ake yi za a fi za a yi fatiha da wasu na biyu kuma za a yi fatiha da wasu suna na biyu idan mutum ya yi fatiha kuma aka da wasu zai zama kuskure ne ko kuma ba da zai wani kuskure bai bata sallah bai bata sallah kuma ba kuskure ba bai bata sallah ya dai yana da kyau a tsaya a inda aka tsida wannan wani ya yi magana a kan wannan a nan wanda littafi masu yi magana wani ya tambayi wani malamin jeru ta littafi a kan wannan matsalai yake ce mai musallar ka bata ɓace ba sai dai baka yi bayan da sunna ta ce na eh shi yasa mu rike wannan ka'ida kawai duk sallar da muka isko duk raka da muka isko a sallah ita ce ta mata hali dole zaka ciko daga baya kamar kawai zaka dauki zaka yi consideran cewa na bayan na karshen kai shikenan in karfe wani ka'ida ko da sallah zaka yi ta ba tare da ka samu matsala kenan yanzu in ka isko biyu ba in ka isko me yake suna guda daya misali sallar isha'i kai su guda biyu na ƙarshe kawai da ka tashi guda biyu zaka yi na ƙarshen ka naka wannan bin da ka fara iskowa su ne raka aka ta fari na ƙarshe kuma wanda kai zaka ciko ne ai ba ka yi ranfarsan sallar ba ba su ka yi ranfars haka kawai kai considerin wannan haika a wani sha na raka biyu ce bai samu ba da ya zo samu raka a daya ko yanzu in ya tashi raka a ɗaya samu in ya tashi cikowa sai ya raka a ta biyu a bayyane sai ya zamna ya tahiya sai ya tashi ya raka a guda a asirci shi ke eh ha har isha'i har isha'i da magariba duka na ƙarshe a asirce fatiha kada ke karanta na muna ga na mimita su wata irin sallah wata irin sallah farilla ko nafila to sai ka karanta fatiha sai ka karanta wata sura bayan ta sai ka sake karanta fatiha eh ka ce alhamdulillahi rabbil alamin kuma ka sake cewa alhamdulillahi rabbil alamin kai ta mimitawa a wannan bai zo ba a sunna mantuwa ce a kuskure ne eh a wannan ba daidai ba wannan daga cikin neman ka gyara karatunka ne fi cikin wannan insha Allah kamar misali akwai wanda ake ba su ai wani sirri a nafila su zo su yi tsaye su yi ta maimaita aya guda su yi wannan bid'a ce kwata-kwata wannan wannan in wannan ne bid'a ce subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi